بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله من dawo za mu ci gaba da karatun fiƙo daga inda muka kwana a satin da ya gabata wanda dai har yanzu muna cikin babi na farko ne wanda ya ce mashi babu tsaharai mun kwana akan magana abubuwan da ba su cutarwa a cikin ruwa sai malami ya ci gaba da cewa wa iza waqa fil ma'il qalili ka aniyatil wudu'i lil mutawaddi mutawaddi wa aniyatil ghusl lil muqtil najasatun to sai ka dauko wannan najasatun din sai ka ce wa iza waqa najasatun idan najasa ta fada fil ma'il qalil a cikin ruwa dan kadan ka aniyatil wudu'i kamar najasa ta fada a cikin ƙwarya alwala ma'ana bokitin da ake alwala ko kwano ko gwangwani ko buta sai najasa ta fada lilmuta wasu ga mai alwala misali ka ɗebo ruwa a cikin buta ko gwangwani kana alwala wataƙila a kusa da kwata kake kawai sai aka fansa wani abu sai wannan ruwan kwata ya tsalle sai ya fada cikin butar da kake alwala ko gwangwanin alwala wa aniyatul ghusli ko kuma najasa ta fada a cikin bokitin wanka lmughtasil ga mai wanka amma da najasar nan ta zo ta fada walam tugayyahu sai ta zama bata canza ruwan ba fa innahu to shi wannan ruwa da najasa ta fada ya sai ku ta dahiru bi yana inganta a ci gaba da yin tsarki da shi abin kallo kenan ita najasa ba ta ɓata ruwa sai ta rinjaye shi sai ta canza mai wancan abubuwa guda uku da muka faɗa kala ɗanɗano ko ƙanshi da haka in dai najasa ɗan kaɗanci misali kana da bokitin ruwa ɗaya ka ajiye shi za ka yi wanka a bayi akwai kwata kawai wajen taɓe ta ɗanka sai kwata sai tsilin ta faɗa ci in dai bata canza shi ba ga tafiyar wannan najasa a cikin ruwan ba ta yi shaida ta nufi ƙasa ruwanka lafiya lau in wankan janaba za ka yi za ka yi in butar kace ta alwala ba ga tafiyar ta ga inda ta jirkita ruwan ba shi ma wannan babu matsala za ka yi tsarkinka da shi ruwanka na nan lafiya malami ya ce amma dai duk da haka lakin sai dai yukurahu an karhanta yin wanka da wannan ruwa wanda na jisa ɗan kaɗan ta faɗa ko kuma in buta ce wadda na jisa ɗan kaɗan ta faɗa iza wuji da gairuhu idan za a iya samun wani ruwa in za ka iya samu wani ruwan to an so ka aje wannan ruwan ka samu wanda kwatan nan bata fada a cikin shi ba wannan kenan wal ma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi fil wudu'i a cikin alwala wal ghusl da wanka dahurin mai tsarkakewa ne yukrahu tahir bihi an karanta yin tsarki da shi ma a wujudu gairihi tare da samun wani shi shi ma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi shine misali sai a samu wani mutum mai kyan jiki sai zai yi alwala sai ta raba wata roba ko wani kwano duk abin da ake na alwala ya alwala tsaf a cikin wannan roba ko a wannan kwano to amma da ya gama alwala saboda kyan jikin shi in an ɗanɗana ruwan ɗanɗana shi bai canza ba in an kalli ruwan kalar shi bata canza ba in an sunsuna ƙanshin shi bai canza ba to wannan ruwan wani na iya zuwa shi ma ya ɗauka ya alwala da shi hakanan da misali mutum zai je ya wanka sai ya wanka a cikin kwami bai buɗe gangare ba da ya wankan shi ya gama ɗanɗanan bai canza ba ƙanshin bai canza ba kalar ba ta canza ba shi kenan wani ma na iya zuwa ya ɗauki wannan ruwan ya ƙara yin wanka da shi wankan janaba babu da shi ina fata an fahimta shine ma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da a cikin alwala ko wanka to an karhanta a sake yin wani tsarki da shi in za a samu wani amma in ba a samu wani ba babu laifi wa fil musta'mal fi ghairi amma a cikin ruwan da aka yi amfani da shi a wani wankan janaba ko alwala kal musta'mal fi tabarrud kamar misalin ruwan da aka yi amfani da shi a cikin wanka na jin sanyi haka dan zafi ya dawo mutum kawai sai je shiga kwami ko kuma ya samu wata katuwar roba ya cika ta da ruwa ya shiga ya ɗiba ya wanka don ya ji sanyi an fahimta ko a wa kusurin juma'ati da kuma ruwan da aka yi wankan juma'a da shi kaulani to su wannan shin a iya yin wankan janaba da wannan ruwan da kalar shi da ɗanɗanon shi da ƙanshin shi ba su canza ba a iya yin amfani da shi kaulani an yi maganganun malamai guda biyu Mal- wasu malaman bilkarati sun ce a'a makaruhi ne saboda ai wankan juma'a aka yi da shi shi wankan juma'a ba farilla bane wankan jin sanyi aka yi da shi ba farilla bane dan haka to ya za a yi kuma a zo a dauke kuma ai wankan janaba da shi shi ko wankan janaba farilla ne to nan gun abin da yasa malamai suka suka yi wannan sabanin wasu suka ce makaruni ne wa adami wasu kuma suka ce ba babu karanci saboda an yi amfani da ruwan ne a cikin aikin da ba na wajibi ba amma da wani zai zo ya wankan janaba a wani ruwa kallon shi da ɗanɗanon shi da ƙanshin shi ba su canza ba babu saɓani wani ma na iya ɗaukar shi ya wankan janaba amma idan mutum ya zo ya wankan juma'a ko wankan idi ko wankan istisqai wanka ne wanda yake na sunna ko haka nan kawai dan ya ji sanyi ya wanka kala da ƙanshi da ɗanɗano ba su canza ba to wani bai wani bai kamata ya ɗauki wannan ruwan ya wankan janaba shi ne ce ma kaulana akwai maganganun malamai guda biyu wasu ce makaroni ne wasu kuma sun ce babu karhanci fasalun rabewa kullu hayyin dukkan abu mai rai fa huwa dahirun mai tsarki ne duk abin da ke da rai yana da yawo to suna- yana yawo to suna wannan abin mai tsarki ko menene kuwa adaniyun mutum ne ɗan adam au gari ko wani mutum in dai yana da rai yana yawo to ba za a ce najasa ba ne yanzu dan kayo alwala ka taɓa jaki ba za ka ce na taɓa najasa in wanke hannu ba dan ka taɓa alade ba za ka ce na taɓa najasa in wanke hannu ba a'a sai dai in aladen ne ya je ya shiga kwata ko kwata ce ka taɓa ka wanke amma dan ka taɓa jikin alade to ba in alwala kai alwalar ka na nan in ka yi alwala ta hau jaki ka je masallaci alwalar ka na nan za ka duk wani abu mai rai mai kewayawa mai tsarki ne waka zalika haka nan a raƙuhu jiɗin abu mai rai mai tsarki ne wani abuhu da yawun abu mai rai wa mukhaɗuhu da majina wacce ake kawo kakowa daga baki mai rai ce ai mai tsarki ce wadan uhu hawayen abu mai rai mai tsarki ne wa baiduhu kwan abu mai rai kamar kwan kaza kwan agwagwa da sauransu gairar mazuri to amma ba a wajen kwai banda gunya wataƙila ba kowa ya san fa- gunya ba abinda ake ce ma gunya shine in kaza ta yi kwanci ta gama ta kyankyashe ƴaƴanta ai tana ɗan barin kwai ɗaya biyu wanda bata kyankyashe ba to wannan wanda bata kyankyashe din ba shi ake ce ma gunya to shi wannan na ne saboda ya canza daga halin kwai an fahimta ko to shi wannan maziru din dan ka san yadda ake rubuta shi malami yace bizali ana rubuta shi ne da zal ba da zadi ba ba da raina ba da zaira ba alhuja mata kuma shi zal din mai dugo domin dal ana ce mai zal zal ana ce mai dal shi yasa ce ma alhuja mata mai dugo wannan maziru din wawar mutagayyau shine mai canzawa daga halin da yake almuntil wanda yake mai wari ko nan an ce dukkan abin mai rai mai najasa ba ba najasa ba ne gashi ya kawo wasu abubuwa can na yi magana kare da alade da sauransu to su ɗan adam da abubuwan da aka halatta ci su wannan miyansu da kwansu da sauransu ba najasa ba ne amma wajen taɓawa don ka taɓa jaki ko ka taɓa alade alwalarka ba ta walwale ba amma wajen miyan kare najasa ne miyan jaki najasa ne saboda asalinsu da shafari an fahimta haka nan kakin majinansa haka nan hawayensa haka nan kwansu din na jasa ne saboda asalinsu na jasa ne walabnul adami ya ce haka nan nonon ɗan adam fi hali hayati a cikin halin rayuwar ɗan adam ɗahirin mai tsarki ne mace ta tatso nonon ta ko namiji in yana da nono ya tatso to wannan nonon in yana da rai ba na jasa ba ne amma da mutum ya mutu in mace ta mutu to an tatso nonon ta to na jasa ne wala ibn mubahil akali haka nan nonon dabbar da aka halatta ci ɗayawan ita ma mai tsarki ce duk dabbar da Allah ya halatta a ci to nonon ta mai tsarki ne kalbakar kamar shanu nonon su ne tsarki ne wal ganami da tumakai da awakai wal ibli da raquma dukkan su masu tsarki ne wa kazalika haka nan kuma bauluhu fitsarin abin da aka halatta ci kamar fitsarin saniya ko fitsarin tinkiya da akuya ko fitsarin raƙumi wannan ba na jika ba ne kana iya zuwa inda raƙumi ke fitsari ke sallah ba ganin ma yanzu ilimi ya ci gaba ana shan fitsarin raƙumi don neman lafiya ba za ka fitsarin raƙumi da fitsarin saniya da fitsarin tumakai da awakai ba na jika ba ne waraji'uhu da bayan gidansu kashin wa'annan abubuwan ba na tasa bane in ka je inda awakai ke kwana kana iya kowa da juma kai sallaka kamar kayi sallah akan kafin ne babu laifi amma ba da sharadin malam ya tagazza bi na jiki matuƙar ba ta yin kalaci da najasa in dabba ba ta cin najasa to fitsarinta da bayan gidanta ba najasa ba yanzu misali irin kaza ta hausa wadda ta shiga can kwatar da fita can to kashinta najasa ne awaki da ke yawo su je bola su ci wancan su wancan su wancan fitsarinsu da kashinsu na jaɗa ne amma irin kajin tura wanda su killace suke sai abin da aka kawo masa su ci wannan fitsarinsu da kashinsu ba na jasa ba haka ne awakai wanda mutum ya keɓe tumakan shi ko awakan shi ko shanu a wani guri ba sa zuwa ko ina yi abin da ya kawo masa shi kashinsu da fitsarinsu ba na jasa ba ne shi an fahimta wala bin gairaha nonon wani ta kuwa tabi'un li lahamihi mai bi ne ga naman shi da aka fa ma harama aka li lahamihi duk dabbar da aka ce cin naman ta haramun ne wala bin wani jikin to nonon ta najasa ne an fahimta ko a kalkai kaman da wakai cin doki haramun ne fitsarin doki haramun ne kashin doki najasa ne wal bigali da alfadari wal hamiri da jaki wa ma qura akalu lahamihi haka na abin da aka karanta cin naman shi kasu buɗi kaman zakoki falabnuhu makaruhun da aka nonan shi makaruhi da aka cin zaki kura damisa makaruhi da aka fitsarinsu makaruhi wamai tata mala nafsu wamai tatu mala nafsu lahu haka nan mataccen abin da bai da jini sa'ilatun mai gudana a jikin shi kansu ba da kaman kuda kuda Allah bai yi shi da jini ba bai da jini wannan da tururuwa wadudi da tsutsa dahiratun wannan koda sun mutu masu tsarki ne ba su da matsala da za ka cika aljihunka da kuɗin cizo ya kai sallanka da za ka cika aljihunka da tururuwa ya kai sallah saboda ba ta da jini haka tsutsa da haka waɗannan mushensu ba najasa ba ne mai ransu ba na jasa ba ne duk hukunci ɗaya ne. To ina ganin saboda yanayin lokaci ne kamata mu kwana sai kuma Allah ya kai mu sati na gaba. Da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana dan alfarmin mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam. To saboda yanayi na tambayoyi saboda yanayi na tambayoyi an ɗan ba da shawarar cewa za a matsu wasu lambobi wa'inda wa'innan lambobi da za a faɗa duk wanda ke buƙatar tambaya yana iya turo ma masu wa'innan lambobi cewa ga tambayar shi ya rubuto tambaya in ya rubuto ta insha Allah za ta iso kuma in mun zo za a yi karatun satin gaba insha Allah sai a sai a sanya a cikin waɗannan lambobin kuma a bashi amsa game da tambayar da yake so ko ko mutum na iya in ya je karatu ya ji sani ne yana iya tambaya game da karatun da muke daga cikin lambobin da za a samu shine akwai lamba ta farko 070 450 999 guda uku kenan sai ss zan maimaita sufuli bakwai sufuli hudu biyar sufuli tara tara tara takwas takwas lamba ta farko ke sai lamba ta biyu lamba ta biyu ita kuma 080 329 669 42 zan maimaita 0 takwas sufuli uku biyu tara shida shida tara hudu biyu wayannan su ne lambobin da idan mutum na buƙatar tambaya a cikin wannan karatu na fiƙo zai iya rubuto tambayar shi in aka zo sai a karanta a karatun sati na gaba sai a bayar amsar tambayar shi da fata Allah ya mana muwafaka da farmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bidawi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah alhamdulillah